الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واغفر عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء عشرين لو قوات الجماد العاشر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi a cikin da shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba mun kawo mun ji a darasi na talatin da hudu a karatunmu na ƙarshen wata a cikin littafin a samun jana'i inda muke cikin babu salati a kan jinaza za mu tashi gaba da kuma matsala ta tamanin da biyu inda ma da yake wa du'a bayna takbira da akhira da kuma yin addu'a tsakanin wato kabbara ƙarshe wa taslimi da yin sallama mashru'a yace abin shar'anta ba ne shar'a a wato shar'a ta san da shi da hadisi abi yaqub saboda hadisin abu yaqub wanda sunansa baqadan sunansa kenan wasu na cewa sunansa wake akwai babba da karami amma dai wannan babban ne saboda shi karamin bai taɓa ruwaya daga wato abdullahi bin abi aufa ba shi za ka tabbatar da cewa babban ne shi waqadan ne رضي الله عنه قال الله يقرأ ربي سيأتي شهدته na halarci na halarci a domin da wuri ilama ila abdullahi bin abi aufa ko yawa shi wa kadan din da yake cewa ya je gurin abdullahi bin abi aufa shi kuma sahabi ne shi kuma wancan tabi ne sai ce ya je gurin abdullahi bin abi aufa sai ce wa kabbara ala janazatin arba'in sai ga an kawo gawa za a mata sallah ya mata kabbara hudu sun makama sa'adan sannan sai miƙi ɗan wani lokaci ko ya tsaya kai ɗan wani lokaci ba a cewa awa duk da ka za a ƙur'ani ko hadisi ke zira magana ne akan wani lokaci da tsarin wata an sa'ati ayyana wasana ya tsarin wata an sa'ati dukkan wanda ya zo ana suna da zai gani akan lokaci wanda lokaci ne za a tashi an kiyama ba za a ke sa'a a wata awa ba ko mun a kawai lokaci sai ce ya ali ya da ya dan tsaya a ɗan wani lokaci yana addu'a sun makala sannan zai ce a tara wani kuntu ko kabiru hamzan shin kuna ganin kun ɗauka kamar a tafiyar zai bayan an yi da zai yi tambayar sauran mutane kun ɗauka kabbara ta biyar zai ƙalu la suka ce a ƙala ce yake inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yi kabbiru arba'in to ai annabi alaihi salatu wasallam kabbara hudu yake wannan matsalar mun tattauna a baya cewa da kabbara hudu zuwa tara aljihi ko amma wace annabi ya yi mun karanta a baya وزيد أخرجه البيهقي بسند صحيح ثم أخرجه هو وابن ماجه والحاكم سنن وأحمد من طريق إبراهيم الحجر عن ابن أبي أوفى به إلا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدي يا تنجى الحديث سؤال النبي عليه الصلاة والسلام يا حديث مرفوع وما أضيف للنبي المرفوع وما لذلك هو المقروع nika zai wa za ya ba da kauli ya ƙara wani zaɓin maganar da ya yi cewa inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yi kabiru arba'a annabi ya ga da yana kabbara hudu idan aka kawo gawa sun bayan kudu sa'atan da na zai dan tsaya dan wani lokaci bai kuri ma ta Allahu an ya faɗa abin da Allah ya hore mai ya faɗa ثم سلم ثم يسلم وقال الحاكم إمام الحاكم إن هذا حديث صحيح ولا حديث لا يقع حديث يقول شيء مقدس ولا يتجرع الصحة وإبراهيم لم ينقم alaihi bi hujja duk shi Ibrahim a ta da uwa da ake zargin sa yace ba kama shi ba ba zarge shi da wata hujja mai karfi ba ba a tuhume shi da hujja mai karfi ba kulli sai na ce in ji wa ka ce kulli to mai littafin duk inda ka ce littafi an ce kulli to shi wanda ya rubuta shi yake wannan magana bala yace haka ne wani dalilin da aka ba hujja a bibi kauli shi da imamu da ya biyo bayan da da ba ka da yanzu wato da aka ba huwa ne ko wa faka huwa ne ko ta kada an huwa ne na ka ce wa faka huwa ya yadda da maganar da ya yi ta kwallon jiya ya yadda da abin da ka kawo shi ne wa faka huwa da aka ba huwa kuma da ka kawo da ya ƙara bayani me shi akwai objective da ka faɗa ya ce a'a ka za ya gaba da ake sannan kuma ka kada sai ya shiru ya ce ƙara to in mutum ya rubuta yawanci wa'ina abubuwan uku ke biyo baya ko dai ba mu ba ko ko kuma ya saba ko kuma ya shiru saboda shi ne gama tantance ne ni ne ko ba ba sai ba shi haka kake yi to kaji an ce wa baka hutu ya yi tsafan da ke ya yi da abin da kai to wannan shi ne abin da ba ne yake kawo wannan to sai ne a قلت في نفسي لا عفو ابراهيم كيف ابراهيم ولنا الزرار الرئيس قلت في نفسي وذلك يكون عبده دور الى دور حتى فولدوا مكرة واتا واتا حتى وكذا كيف غادي و وتعين الحجة في جريدة حدر تمساكي تكون تقلوى قوة الزيزون واري èyí kowace biyan wani to sai kawo mana ne ke cewa wa kada shara ila zalika al-hadith fi qawlihi fi taqrir hadith zahabi in ka jin cewa kin hadith shine wanda ya da dalili dubu ɗari zuwa sama kuma da isnadi ba ba da dalla ba da isnadi haddasanawa da haddasanawa ne duk kullatin da ka da jibrika sannan ka dubi ka ce ba da kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza an kada an kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza to shi ne ka ba ni ne ba sai ka ga bayani rabin jami'in gara bayanin da tunani da zaka ce annabi ya ce kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan da bulukan kan mutu fa kun alaihi ka kawo ne ba fa ya ci sadi da ka da ko bulbul marabba dan ka ga ba da sadi wa inna to to ka ga wa ai ba zai yi wannan wato kamar dauke da muke fada ba ma ta akwai ba su kan goyen na da aikin da ya tafi a banza ai Allah ba ya kala ya ci wa ajrul mu'mini Allah ba ya tura ko ka saka kai kyautatawa ai ko a kasar da ya kyautatawa ko kage Najeriya ba ta ake the labor of heroes ba can labor be invest sai kuma da abu ya jabe da dani dani da ga invest ko kai ka kare shi ba wallahi da ka kare shi duk shekara ta yanzu da suka da wani ita ba wa garewa yanzu wannan shekara ma an yi bikin rasuwar da shekara hamsin da nawa shi da ko nawa abu zaɓi yanzu wannan ɗaruruwa a cikin magana da yi wa addini da yawa to shi da abin da bani yake gaya mana nan cewa layyinul hadis a cikin tafi ya ce layyinul hadis wato yana da sauƙin hadda rafa'a mawqufatu saboda yana daga hadisin da yake mawqufi ne ke wa mawqufi ta kuma duk da duk hadisi ya san mawqufi daban وما أضرته إلى الأصحاب في قول وفعل ما هو موقوف به duk abin da kai jahili ne ni yanzu ba ka zaune ba idan na zo da nake da zaune ya ce duk masu shekaru da masallacin nan da wanda ba su da shekaru da tsakan da jahili ba su ya to mala ya zama wani sau zaune ya gaya da ni a ina a alamun zara kaga ba zai yi ba dole zai kama da zinari cewa ko yadda mahaifi na ya gaya mu cewa da daure ya ce da shi shi ma wata kila a yace wani ya gaya to a samu ne isnadi to shi ne kawai zai danga da magana zuwa kan daula daga kaina zuwa kansa kowa ya san bai zama da shi ba to sai a kira wannan magana mawqufi mawqufi ya ce wannan da ta a kai rayi da na bade ya to bai kamata magana da ni na bade da dangara wa ta daula ba balaga na san gobe to yi to abin da ke ka ko wannan ayi rauni ne ba karamin rauni ba bare da ni fawaidul ula sai ce fa'idodi na farko kada na hafi fi tarki tarki su na biyar shi ne littafin da ya shigo gari yanzu yana wanda da tsakani yawa ɗauki sai wanda da ne biyar na abubu da hajjar al'adalai yanzu ana samun da akwai ife da zuke da ba a samun da sai ne kaba da tallau a tsoron shi da saudiya amma yanzu ya zo akwai قال بعض العلماء وترى الجمع لو يمسك فيه اختلاف الاحاديث في الدعاء على الجنازه محمول سابان للحديثان من الدعوة يجري الدعاء أي كما أني سابان من بعد التنفل أو التنفل na addu'o'i da annabi yake yi a sallar gawa har mun ga kana hudu ko guda hudu eh ba da to da haka sannan wasu da suka je cikin zabbabin da aka zo da shi ko ga annabi alaihi salatu wasalam akwai gaba da yake ba akhi sunna hujja bai bari nauyi a ga ba zai bari wannan karba sai an ko sai aka ba wani ku tsantsan da zuciya ku yi mace kyawu addu'a ba faɗi wata yake ba kawai sai kyawar addu'a a kai to wannan da za wani suka ɗauki wata fahimta kamar shari'a za mu ji nan gaba cewa ka zo kawai sai za ka yi kayi da larabci kai ta faɗa abin da aka faɗa amma ka faɗi akalin ni da mutuwa kai addu'a da yake bukata ba za ka zo dan kayi da larabci kai ta ce Allahumma ajira bi dunya hasana mamaci ba zai amfani da komai ba domin kan bai kai wai shi ne misalin da muka ba mu ka zo gurin zuwa ka ce kullu Allahu ahadukum balaka da zai kan kai wai kula a'udhu bi rabbil nas ina neman aiki ne kake mu wani shi amma ka zo da hausa ma kake Allah ya yi mata ya kasa rama ya fitar da ya ba ku hakuri ya bukatar da za ka zo kace da ya ba kin kadi ina me dai wa kaje shi kaje kalmar da jihada ce ba ashhadu an la ilaha illallah ya ba ku farkon muhimmanci ta la da ku da kake gani ai wace ba mun zo wata gaba za mu mai da littafin nan ne taratul mai na Sheikh Muhammad Sallallahu lalle ya kamata mu mai da shi domin na ga wanda ko gangara zai je maka bana to saboda haka kaga abin da yake yake ma'mul yake zai ɗauki fassarori shine ma'mul kaga abin da ba na shi yake ba ko akwai ihtimali ala annahu kana yad'u ala bayyin biwa cewa haka annabi ya kasance yana yi wa wato gawa addu'a بدعاء بالنكرة وعلى آخر بغير wata ruwa ya kuma ji aka faɗo na abin daban kamar irin da alamar wurin da ake na wa bijina wa hadiri na mun biya tsadin watan da ya wuce wata biya mara biyi asalin du'a abin da annabi alaihi salatu wa salam ya yi umarni da shi shine tushen addu'a asalin addu'a ko wato wani yau za ka ga lokaci wanda yake bayyana da karatu sosai za su gane cewa lallai wato gwanaye ba wani ya tashi ke magana ba duk inda ka ji an zo an samu sabani guri kaza to suna dalilin da ya za ka fahimci kaza sai dai kawai wani ya ko wani karfin dalili a kani ya da biyu kana shaukani kina yi aura imamu shaukani muhammad bin ali ya faɗa cikin littafin sa na yin aura shi ma yana cikin da wanda aka ce wajibi na da yake da ran tura na ibra da ne ne na da da bai nawa da kuma da nawa ne hudu barakallahu wa to da aka ce yi idan kana musalli ko musalla alaihi ibla aka ce zama idan wanda za a yi sallar jariri ne uske ilmu an ya kula musalli kaga kan musalla nan musalli shi shi ne magana da muka yanka ce zuwan lahaja a karatun mu cewa magana a jina da suke a balaga za ka kalma ɗaya amma wata ne ya bambanta ma'ana almunzir da almunzar a cikin zuwan da ta fadi da muka yi an gane ku yawwa saboda haka a munzir ta ga wanda yake gargaɗin kenan munkar kuma wanda ake gargaɗin ana magana kan subject object ko a koma makulun da yi masu shi ake magana da kuma mutumin fadi to saboda haka to nan shi ma kaga al-musalli wal musalla musalla shi ne wanda za a yi wa sallah musalli kuma mai sallah اللهم اجعله لنا سلفا وفردا وأجر هذا الكذوب جاريه ويارو قال لي هذا أو نعمتي اللهم اجعله لنا سلفا وفردا وأجرا السلف والفرد ديانا لهم مرجع يولي يجدي وأجرا كبير كمالادا عند الله يكرب أجنك سأجي كريم لا لا الله يبارك لا لا حقولي domin ai an gaya ma hadisi wani daban cewa wanda Allah ya rubuta sarki ya dauki dan sakani ko ɗan sakarama kafin su balaga ga abin da za su zai masa ranar hijiya suna cikin kuma kafarar ibrahim alaihi salam to sai ce rawa zani kalmai hakimin hadisi abi huraira wa rawa ni kalahu sufyan fi jami'i an hasan kuntu bi ne in ga ne hadisi abi huraira inda bayhaqi isnaduhu hasan shi da hadisi abu huraira wanda bayhaqi ya kawo isnadin bai kyau wala ba ta fi labarin jiki babu laifi a ɗaya ne ki bi mutu da hadar mawuya a irin wannan gura wa in kana mawqufa ta ce cewa mawqufi kun san akwai gurin mawqufin da ya sahabi ya faɗa misali tabi ne kamar da yake gurin da bai duk da cewa ya san ai an san malamin da babban malamin da sahabi abu hurairah ya ba shi a ai saboda haka zargin da ne kuma ya koyi da shi karatu to akwai abin da rika hali ko ta jiki ya faɗa wanda za mu ja da jikin ya hali biya kun fahimta kamar da hali yanzu yanzu bai ji annabi ya gaya wa ba amma ya ce rana da kiyama za a yi kaza tunda ba wahayi aka yi wa ba za a zama a gurin annabi domin a fagen kiyama ko azabar kabari ba a yi da hari ba yi da hari don ba matsala ba ce ta sallah ko alwala ko wani abu ne gaba ko aure ko tsarki to shi ne yake gaya mana a aiki to duk da cewa mawqufi mun san mawqufi shi ne abin da wato wa ma abakahu wa ma ujiba lil nabiyil manfuwa wa ma abakahu ila ashabi min qawli wabiyar da ba wa hukumar jiki abin da ka jingina wa sahabi na magana ko aiki an bayyana da zuwa wannan shi yake kira boko kai ne kuma ba ce annabi ya ce ba to sai ce idan lam yutaqa sunnatan idan ba za a rike sunna ba za a yi riko da sunna ba ya yi su ya aji zalika ila zanni an nabi sallallahu alaihi wasallam sai da hakan zai bada zai bayi zai bayi da cewa a rika da cewa wannan abu ai annabi ne ba za a fara tunanin cewa duk da ya jin gida zuwa ga sahabi annabi ne ba wannan wallazi asaru an yi da ofin da rashi ala sabi amma ba da albarni yace ni abin da ne fi zaba shine idan jaririn ma ya zo ya rasu za a yi sallah duk da zaka sallah da jari ai ba wani ne bane option ne in kun ga dama ku yi in kun ga dama ku je ku rufe akwai option to saboda haka duk da cewa yin da wahala ga mutum ya ga su kawai ya rufe to duk da zuciya ka da kwanciya a yi masa sallah ka yi kawai ko kai kaɗai ne to sai yake abin da na fi zabani dangane da sallah ga jariri shi ne jin nau'in sani yake a ɗauko nau'i na biyu a addu'o'i da muka koya na kwadan da yau li kaulihi tazi saboda ya ce Allahumma qdir li hayyina wa majitina wa hadirina wa wasadina ba nan ne ba muka dinga da wani cewa kun gobe suna cewa in yaro karami ya mutu ba sai ka ce Allah ya da ba Allah ya kansa ya yi kawai sai haka Allah ya ba ku hakuri da duniya wasu ka ce Allah ya Allah ya kansa da shi a addu'a da annabi ya yi wa sadirina Allah ka ji ɗan ƙananan mu ma ba laifi wani jiza ba laifi duk wanda ka yi jaye. Allahumma la ta harina a jira wuta ga ne kawo ta har zuwa ƙarshe har da ƙarshe za ka ce Allah kada ka haramta mana ladan da za mu samu sakamakon yi masa Allah. Wala to bai da na ba da mu Allah kada ka sa mu mata kuma bayan ta. Abin da ke da wannan mun yi bayani cewa wannan to bai da na ba da mu kada bayan mutuwar mutum ko yaro ko karami kuma ya zama wani daga take ga wani dawa misali ya rasu saboda mutumin kirki ne mai kuɗi sai a kasa na tuwa da ne suka jikin shi kaga a ake ga wani wani kuma ko ba ka wani a tuwa da ne kullum wuta aka zo aka yi maka da daga nan al'amari ya ga to shi ne wala ta zai da ba ko kuma tun da yanzu mutumin kirki ne ya tafi to shi kenan kowa zai kawo ai ta wato aka yi mai da bahu da kare an gane ko da saboda haka wannan shi ko kuma wannan da ke zo ga aka yi mata a kujinan kalafin mala a kare idan wani ya mutu shi ke nan sai kudi na biyu ba zai yi ba domin a taba da zaɓe na makanta aka saukar da wannan ayoyi kaga kuma ba abin da ya canza an tsora to to shi ne shi gaba da gaya mana a nan yake cewa wa kada da haɓar imamu ahmad ya ce ba shi cewa ya yi haka dole imamu ahmad ya haɓar ya ce mustahabi ne a irin wannan guraren mai addu'a kamar da babu abu dawo da bin masai anhu wa huwa madhabu shafi'iyya madhabu shafi'iyya wata dalla da hukumar nawawi bil majmu' imamu nawawi ya kama hujja ya kama mata hujja a cikin al-majmu sharhin muslim bi hadith al-hajari al-mazkur ala hadith nan ne ga al-hajari da muka wuce dazu a baya a can zama wani istidlalu bima qablahu aqwa yace amma kama hujja da wanda ya zuwa hadith da ya roƙa abin ya fi karfi kafin wannan hajari wa huwa hujjatun ala al-hanafiyya kuma hujja ne akan الذي يعرف تعليم الاتجاه ثم يكبر راجعا ويسلم من غير ذكر بينهما su a gurin hadisi a idan kai kafara ta hudu ba ce kafara ta farko a karanta fatiha kadai ko da sura kamar da yazo a sura ya kula an ba idan yi maka ce bai yi kafara ba so da sura sannan ta biyu ayo annabi salati shi ma da yazo ne ke bara sai samu ne ka dauko ibrahimiya haka wala albani yake salati daga cikin sibogin nan sannan lokacin ne kuma mutum ya addu'a to a ta hudu a nan ne aka samu sabani cewa da kayan kabbara da hudu sai kai sallama ko kuma kai addu'a ko ka ce rabbana atina fid dunya hasana a ta hudu to shi ta in ka fahimci wannan ko kwanan nan ka ga daktar ya ya tabbata ya zuwa sallah nan ai yana yin to hudu kaga an samu da hudu a jayi biyu yana ɗaukin zai sallama misali ba ba shi ba a nan gurin a kai gurin to so da haka ga wannan shi ne cewa ka fahimci akwai wannan matsala dan ta ji an yi sallama to da ba akwai shi ba ba gora ko da ka ba da ka addu'ar yana yi ba wani kuma da ya yi gabar ba zai da yi shiru ta kabbi uku ko zai ci assalamu alaikum kaga wakila kai ka fara duk ba ne domin da akwai fuskoki to kaga ne ne a sadisa fa'ida ta uku wa zahabat shafi'iyya aida ila wujud mutlaq du'a lil mayyit madhabat shafi'iyya din ke taba kan wajen fil wato kawai addu'a ga mamaci ko wace an yi salati ba kai ne gaba kawai addu'a ta ce ba ba ya ta tsayi ba duk da baka da tsayi yana da sabuwa da tsohuwa imamu shafi ya ji da abi hurairah radiyallahu anhu al-mutaqaddim kai ko wani mutum ga ya fa to karatu da ji ne ka duba wani mutum da suka dauka ba akhi ku lawo du'a annabi kawai cewa ya ku dangan da addu'a ga mu bai fada ba rubi ba sai suka ce to a kyale mutum ya addu'a sa wa hada haqqu yake wannan tabbas ولكنهم خطوه بالتكبيرة الثالثة في الكثير في الكبر ويقول أبو كوي kun ji kun fara bayani ko kabbara ta uku kawai to zai ce wa ta rafa nawawi bi annahu mujarrad da'wa imam nawawi yace wannan tsantsar da'awa ce kawai gadi yau in larabi haka yake yi wannan kawai da'awa ce فقال لي ومعل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة قلت هيك معل ولا أبيض هيك أكبر وهو واجب فيها كما واجب لي ولا يجزي في غيرها كلامها ba ya isarwa a watanta ba wani sabani kun ji abin da na wuri yake babu sabani a maza ba da jafiya ba za ku je na walaita da tafsiri bi hada ilin wazi yake kebance wannan ba su da wani dalili wanda yake addini wanda ka kuwa da annahu la yas'ayyun la du'a sun haɗu akan cewa ba ba ayyana wata addu'a da za a yi ba kun ya ce mutafakun alai barawa duniya da wani ne kun ji zai yi lafi da shi zara za ta kada wani ayyayyafi yadda ku gani ni kuma in ji albani yake zaɓar abin da ya gabata daga addu'a kan nawawi yana rushe magana cewa wata addu'a ko wace yi a kyale kake abin da kake to sai albani ya ce zaɓin abin da ya gabata da addu'o'in annaba ne salatu wasalam ya ce alamar da ajiyar hu babu na yana cin abin da wasu da cikin malamai suke ce in yi haka shi ya yi min ba la yankaci an yi karanta da fili musulmi ba da haka ta zai ya ce yace wannan magana ta su kuma bai kamata wani musulmi ma ya yi kokwanto a kai ba me da yi sai ce fa inna khairal hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko akwai da ba yace domin mafi alheri koyarwa shi ne wa ita ce shi wa amin ni yake wani zai zo ba ka shawara ya ga ya ba kaza kaza ya kai wanda a dauke ya ba to shi ya wanda da shi na wani ولذلك قال الشوكاني إذا إمام الشوكاني يجي وعلم مثلي أنه قد وقع في كتب الفقه يا كفر الكلمة تفكر فيها ذكر أي آية غير المعقولة عنه an ambato addu'o'i da suka dauki biya kawai addu'o'in da ba ba wani ba dan da da zuwa ga annabi a biya addu'o'i ne kuke da yawa wanda za ka yi gaba mutum to sai ce amma والتمسك بالثابت عنه اولى ان دي شوكاي يجي اما كان wanda tazo daga annabi shi kuma la hawla wala quwwata illa cewa idan da za ka rubiya wanda ta da shi kai dai amma wanda yake annabi ya bar ya shi domin annabi shi yake da jawabi a kan ne ka duba ka ga saboda gogewa da kwalewa da annabi alaihi salatu wasalam idan ya zo kana cikin tsawafi a dakin hajji a dakin sahaba da ka zo rukunin jama'a da hajar da aka yi ne da kasan komai sai ba ka lau ɗan salo sai yi kai shi ne rabba da haji na fi duniya hasa wani da haji da hasa wani ya haɗa ba na duk wani abu da za ka zo ka yi lissafi a wurin ka goma gaba ɗaya na cikin nan ya abin da ba rai ko na gera shi za a zuwa da rikin cewa ba za a halatta ba yin addu'a da hausa a sallah ba domin kana da abin da ya gwamna ya duk abin da kake so ka faɗa to a kan me za ka yi kuma na fi ga ruwa domin me kake so ka cewa Allah ya baka mota a aminci a mu gida a yanzu ya baka ka ta tsire an gabe to zo duk wanda kake ba to in ka tsara fara a dina bi ta da idan ka yi aiki ba ko ko yake to zo da haka wannan shi تزيد أنزلت بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم وهذا مهم يتي ني كما ina ganin wajibi ne ba ina kudu da cewa wajibi ne akan wanda yake da ilimi yake da fahimta cewa ya zo ya ba wa da armi ya san abin da ya zo daga Allah duk wanda ya rike da ilimin da cewa ya san ga addu'ar da Allah ya koyar a yau mawaji to yace bal uludu anhu ila ilmin yukhsha an yushrika bihi qawlu Allah ta'ala yace kamar yana so ya gaya ba wajibi ne ka tsaya in dai ka san annabi ya koyar yace kaucewa don kuwa shine al-ulud karkacewa al-ulud al-mayli kenan an gaban abin da annabi ya goya ya yi ilimi a wannan lokacin yusha ana ji ma tsoron an yi aika bihi kaunin lahi tabaraka wa ta'ala kada zancen Allah ya fara kan mutum wani da Allah ya ce a tattabilu na billahi huwa adna billahi huwa khairu yanzu ba da ka neman ku canja abinda kuke so ku kawo makwakwakin canjin wato shi ne mafi kasa dangane da alkhairin da fahimmanci da wanda za ku canja? Abin da kake so kai canji da shi bai kai ɗaya bisa goma na wanda ake a yanzu misali ko a kwallon kafa. Wannan minti goma sha biyar yake yi gari. Eh, minti sha biyar yake yi gari. Wannan kuma yana iya kwanta ne, amma saboda kana so ka sa wannan ya yi minti sittin, wanda irin sha sha ne ke za ka fito da wannan ka saka shi. ai ba zai yi ba in da wani ai kwararren kot ba ko wani ya biyar ya rage a dawo shi kuma wani wani ya biyar kaɗai yake ba za ka tashi ba sai ya rage rage goma shi ma fa nan kana saka da wuya domin idan ba kin ba kai wani ruwa aka yaka da kan kana kaji ba duk wannan tunanin zai kai ko ba haka bane to تعتبرون بالذي هو أدنى بالذي هو خير هذا zai yi ba saboda haka ga abin da yake wani alkhairi sai ka ɗauko wanda yake to shi kawai kallon sa ake haka ne idan ya fi ɗan martaba ta haka ƙarƙari a ce mai kyau ne amma mafi kyau shi da wanda ake ya fara shi ko wannan kyan na gaba ba tabbas domin wasu kila garin faɗar kalmomin ka kai ka wuce suna da shi ka rika faɗa abin da Allah baya ana da kai addu'o'in da gaba to shi ne malami ka gani ne Allah ya bayar kiya rabbi malam gaba da 83 ثم يسلم تسليما الى مثل التسليم تسليمه بالصلاه المكتوبه كل يوم تقرا الجماعه واذا لم تكن يسلم في سلم اصلى الدعوه ان دعوا مع اليمين تلك يا دعوه والاخرى عن ذلك والعبد da hadisin abdullahi saboda hadisin abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu ba salatu khilali yace wata ta'aruji guda uku wata abubuwa guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan annabi ya kasance yana yin taraka hunnan nan amma mutane zuwa da yi ihdahunna taslimu ala al-janabah مثل التسليم في السلام ɗaya daga cikin guda uku na azanin kun ga ina da azanin biyu kenan na duk zuwar marjani kun ba da azanin ne ma azanin ne mara mamar ba ka nan me ya zama ne ka yi me ya zama ne mara jiya a wa zama ya wata aliyu ya zama ne mara aliyu ya zama ne mara jiya Yeah. Barka Allah wani. Magana muke cewa wato yawa mafi cancantar ai ba za ta dawo da wala wala. So da haka mafi cancantar aikin da ya kamata a cika da abin da ba. Sai kuke yi magana cewa shi sharaɗin aiki dangane auren yarinya matasa kuka tambaya. Ka je auren budurwa sharaɗin aiki ko karatu yana cikin wannan hadisi ko baya in yana cikin ne da shi in baya ka ji ko ya ji ga da su zo da haka wannan shi ne a zayin kai na jira ba me muka ce a jira a jira babu ka da na jira yawwa wai da hannun yawwa kaga na buɗe ce ba da alwalin da shi ba sai ranar biyar na alwalin shi waɗanda ana je jiki da hannun idan akwai da kaji a kawo ko to kaga yanzu ne yau da wannan shi wata ɗaya ba su fara mamaki wata ɗaya abubuwa guda ku sauran biyu wanda mutane wanda suke ƙarar da hadisi ba shi da wahala amma wata ɗaya mun ba da wata ɗaya ranar insha Allah wani alama a cikin littafi dukkan ba ba da wai da din ba alama duk da shi zai ranar da mutum ne insha Allah to to kaga sai yake to ɗaya daga cikin su da shi shi ne yake idan wannan taslima ne da na tafi mutum taslimi da sala ɗaya daga cikin su shi ne hujjarsa yace irin sallamar da annabi yake yi a gawa irin da yake yi a sallah amma da yawa mutane sun bar wannan sunna haka dan mutum ne kana da wani hakimi me yake nufi shine taslima da yake assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi bayan ya wuce da islami ne yau haka rawa bi islami ne yi wa fi majma'in zawai wa rawa rawa da bani da barani bil kabir wal jaluhu fi kafir وقد ثبت في سيد مسلم وغيره عن المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليما للصلاه ابن مسعود يا كاو ابوكي سوى النبي راي سلم عليه فهذا يبين ان المراد بقوله في الحديث الاول تسليم التسليم في الصلاه اي التسليمتين المعهودتين kun ko abin da yake nufi sallama guda biyu waɗanda aka saba da a sallah sai da gobe assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله ويعتمد كما يجي ɗaukar cewa annahu ya aji bi izafat ila dalik yana nufi wato a jingina wa haka annahu ba da ilimin da ke mata wahida ta haila eh za ka yi jingina cewa kuma yana ga sallama daya shi ma zai ɗauka to assalamu alaikum kawai yace za ka yi jingina haka bin nazari ila in aka yi duba da cewa ila anna zalika kana min sunnati da rabbi salati aiza in aka yi duba da cewa ita ba sallama ne ai sunna annabi sai a sallah hadisi ya ruga da asbar salati ne sai dai ba kuma yi yi amma ai da sallama ne ai annahu kana sallallahu alaihi wasallam da ta yi sallama da biyu da ni wata wata da taslima da wahidatan wani lokaci annabi ya sallama ni wani lokaci ne daya shi ta rago wani lokacin ko malamai manyan malaman mu sai wani abu zai ba da ya zo da shi wani shi karamin sai hukum sai wani ya ɗauka kawai sun lama wani ya yi wani kuma ya ɗauka shi biyu to ka ga shi karatu zai rika gaya ma kowane bangaren to kaga sai yi lakin nan awwal akfa sai dai ta farkon ita biyu wanda yake da shi ko da gaira ana hadar ihtimal fi bu'd fi wannan ihtimal da yana da nisa ya na taslimar alwahida saboda idan sallama guda ɗaya wa in kana sabi da dan adu duk da ta shiga da daga annabi alaihi salatu wasalam lakin lam yarwiha ibnu mas'ud sai dai ibnu mas'ud bai rawaito ta ba fala yazharu annaha tadkhulu fi qawlihi al-mazkur ka ji malam kuma sai ce ko zai ba da rinjaye cewa wato wata magana da yi magana cewa a wata yi mana a bayan cewa mutum da tasiri da sala wata kuɗin sallama a sallah ba da albani a nan kuma kai ma ka duba da kyau sai ga wannan bayanin an fi shi da shi to mutum da aka ce a sallah kuma ya tabbata a sallar na akwai sallama ɗaya gaskiya gaba da ya gaba saboda haka kada amma a nan albani sai ku zaɓa da lamar to karka ne shi ne mu akwai da ni a sallama wannan bayanin da ake yana da dalili yawwa wallahu a'lam wani hadisi ya yi yarwi sharif an ibrahim al-hadari kala to zai gaba hujja da abin da ya gaba shi yace amma na abdullahi bin abi auba ala bilal ibnati abdullahi bin abi auba sahabi ya yi mana wani manzil sallar yarsa fa masaka sa'ada ne dan tsaya wani dan lokaci kan gani a tazaran na ana wuce kabiru kamsa sai da kai samarin kafara sai yarzi kuma sallama an yi gini wa an shi wani ko shi da yin albani don ku sai sallama haku da dama fara ku kalan man sarfa kullana da wuya yi na nawa din ku ke da shi ma hada wannan kuma ne haka ne kai قال إني إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع لا أزيدكم عليه ba zan tsara muku a kan abin da yanzu annabi yana yi ba aw haka za ta na rasul Allah sallallahu alaihi wasallam shakka da abin yace ko kuma haka daga annabi yana yi yadda kuka ga yayin nan a da Allah ba shi yayi to a kan da wani yayi ko kana da buka shi yace sanadin dai mai rauni ne adalil hajari saboda hajari din nan kam da kaddara fil maqalati sadiqa wa qad saha an yace nawa nawa ne kika gabata a matsalar wato hadisai nawa muka wuce a matsalar wanda fi inganta min tariki kubra ba'dhu marfu'a yace ko da wanda hadisi na hadari ne da kai ba ai muna da wuce ne a ingantaccen ruwayoyi wa ba'dhu mawquban wasu kuma mawqubai ne kama da kana mu na kamar da muka ambata a wato a can وروان أحمد في مسائل أبي داود عن على بن الله قال رأيت ابن أبي أوفى صلى على إرادة فصلى تسليمة واحدة. شوف na ga ibn abiya ba ya yi sallar gawa kuma ya sallaba ka daya ba ni ba wala ya lakin islamu da'if bi abu waqi' al-jara ibn malik fa huwa da'if wa da'ahu ba'du kaji da ni da zama da wannan ai ibrahim ne karara shi ko ba da suke da namu da wani ba shi kuma ibrahim da ibn al-hajri da'if ne a baya da shawani shine dalilin wannan وقد ذهب الى تسليمتين الحنفيه مذهب الحنفيه عند بعض سلم عليه اكل كتاب كلمه مبسوط كتاب فيديو الى الحنفيه babban littafi suna ci da shi a cikin littattafan wa ahmad fi riwayatin anhu kama fil insa wa jabiyya kama fi shayhi bin qasim al-ghazzi ba tuni wa qala lakin yustahabbu ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuh kun ji a wata ruwaya haka ƙara cewa wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta tamanin da hudu wa yuzu da iktisar ala taslimatul ula fakat to kaji sai ce amma fa ya yi ganta ka take ta sallama daya li hadisi abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallama ala jahalatin fa qabbara alaiha arba'a annabi alaihi salatu wasallam ya yi kabbara hudu an bai da ke ku ya yi ya yi tallagawa sai mata kabbara ku wa sallama da ji mata washiya sannan yi mata sallama da a tare da ya da kudi ni wal hakim wa anhu wal bayati min tariqi ali ambar an ali da anhu kullu da yake wa zalika wa hadan kama bayyana hu bi ta'liqati ziyada amma da na kawo shi a cikin ta'liqati ziyada ويشهد له مرسل عرب بن سالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازه تسليما واحدا sannan ina ƙara kafa hujja da cewa da wani hadisi mursal mun san ko wa mursal bin sahabi sada shine ku gane da ne kula da kawai ya ji ya zo yake annabi ya ce ba da ya ba malamin za a kai ba shine mursal an gane ko yawa to dai ne bai a kiya wajen da shi mu'allaka ko za a ciki mu'allaka shi ne wanda aka kawo ba da tunani shi ne mutum da ne muku kawai da an alƙi rabiyar rawa an bukala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kanan da ta huluka ta rasulullah da ahadar kawai shi ne mu'allaka a cire rijal din da sama kamar rijal da mu'allaka ta sai ibn hajar umdatul ahkam nawawi na arba wurare duk gaba ɗaya a yanki ne wa'ada don ba a ta kowa da zai kala da zanawa da kala da duk ba a faɗa shi yake ce wa Allah an gane ko na to sai ce wa yuqawi amal jama'ati min as-sahabati bihi sannan abin da yake karfafa sa shine aikin wasu da yawa daga cikin sahabbai fa kai kana al-hakimu akibuhu wato imam da ake ya biyo bayan da magana cewa makaranta hake ruwa ya tafi an ali bin abi talib cewa an samu ruwa ya tafi inganta daga gaina wa abdullahi bin umar kun ko wa abdullahi bin abbas wa zaid bin abdullahi wa abdullahi bin abi awfa wa abi huraira annahu kanu yusallimuna ala al-jinazah taslimatan wahida ba ban ji ya kare ba wayannan gaba ɗaya suna yi wa gawa sallama ɗaya duk suna yi to da haka zance ya kare ba wani abu da za a yi da nan islami kullu sai nake wa kaduwa baka wuta ne kun kaduwa baka wuta ko to wa annada wa annada bayhaqi galiba hadhihi al-athar wa zada fihi kaga wato a mutum ya kara a cikin a cikin waɗannan mutane shi ma wanda ya ci yanzu ba iyakar da ya gaya ba hatta wasu da bin al-aqsa da aba umara duk sun hada da mai ba shi ke ka wuta ba cewa idan laba ɗaya aka wuta lagawa an fahimta da yau wannan shi ne sai ce wa bi ilaki siha haka nan wani abin da ya shafi magana a kan inganci ko ala ruwa ya kai bin abi auka nazar kaji albani shi sallah yace akwai akwai magana in ji ji ta ba ni a wuri na ya annabi sanadiha aljara ibn malik wa huwa da'if kai yace domin a isnadi a kan da hadisin akwai wanda ake kira da jara ibn malik shi kuma da yake kamar ta faɗa ayyuka لأن إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى فيه أذهب ذلك لوزن إمام حاكم وذلك مما لا أظنه يدركه ولما غلط فتكوى وإلى هذه الآثار ذهب الإمام أحمد في المسؤول عنه تكون وين آثار الإمام أحمد يكفي dangane da maganar da ta wuce hara daga gari wa qala abu dawud bi masaili shi ma ya tafi abu da imamu ahmad wata magana sallama daya malikiya da ba ita ce a malikiya a sallar dubu gari ma su sallama ɗaya ce wanda ta zata gawa ado sai ce sami da ahmad su ila an da su ila an da jinaza yace na ji imamu ahmad ahmad tambaya dangane da sallama a sallar a sallar gawa ala haka da sai ce sai ce haka da haka da sai nuna wala wa'udu qawmi sai biyo wuyan da hanyar yin dama wa kala assalamu alaikum wa rahmatullah to iya wannan magana kullu zai ne wa ziyarat wa barakatuhu biya bi taslima mutluwa ke khilafa bi babu sai sai kala wa rahmatullah wa barakatuhu yace shari'a ta zo da shi babu da matsala da shi yace ni sa wasu daga cikin kaman ba su iya sun saba wani da kubu ya bi babu turki a cikin masudi albani yake saboda ya tafi da wani da yake wani bangare da yake hadisi dan farko da almuta ake wanda ya gabata duk da lima ne wanda ake yi a sallah sallama bi fil fariza a sallah farilla wa mithlu hadhihi hadhihi mas'alat salatul janaza kama sabaqa yake irin da zai a sallar janaza wa zakara ibn al-qasim al-jazzi fi sharhi yake babaha ibn al-qasim al-jazzi yake mutaaddi ne kuna duk da lima ne wajen sallama bi ورد ذلك عليه البازوري في حاجته إمام البازوري يما ذلك أكي حاجته فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا شكو يجي في الجنجل أنت أيضا أنا أقول ولا جرم الإنجل حقا أبدا لك كنت والثواب ما ذكرنا لأن يجي أود يجي يجي أود يفكر بيابا شو الله يسلم علينا كما لا أقال وبركاته والسنة أن يسلم في الجنازة السيرة yace abin da yake a sunna in ka zo yin sallama a gawa an gane ko ba daga murya za ka yi ba a bayyane inda a koyi ake misali abin da yake nufi da koyewa an kai ka je da da yawa jini ne na kusa da kai amma ba kawai da liman zai sallama haka kowa ke ba ba yi ne kawai ka je da kanka ba assalamu alaikum ya da na kusa da kai in ya ji ya ji amma kai kowa ya eh ka ji an rubi kowa yana sallama ba a haka a tallagawa al-imam wa man wara bi dalika sawabu kulli da liman da wani wa man wara abu da wanda yake bayar da akan sallama da shi shi za a wasu gani haka zo kallon liman da ya an ga yayi haka kau kowa ya yi ko bai ga ya ba yana yin haka ke yi sallama wata da ta a zai faɗa kaɗan amma ba kowa zai ji ba iya kawai na ba kawai kowa zai da zai da kuma da shi haka zaga wani ma ba ji zai yi wani zai an fara jiyowa shi ke da jima zai zalla to kudi ne an gane ko to amma dai za a zalla ba ba kawai jiya za ka yi da kana jiyowa ba kawai da wani suke yi to sai ce ya ji da ali umama fil mas'alati bi nafsi ثم يسلم سرا في نفسه حين ينتهي كل الذي سلم أقوي السر ذلك الذي وأدوية والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل الإمام سنة شيء وزن شيء واجب واجب يومنا ولو شاهد موقوف أخرج البيهقي عن ابن عباس أنه قال يسلم في جنازة كثيرة خفية ابن عباس يلا سلم أباوة سلم جوا أقوي وزناده هكذا إسناد الجنة ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه قال إذا سلام جناته يسلم حتى يسمع من يليه ko يسمع من يليه idan idan zai yi wa gawa sallah yana da shi sallama har sai ya je da wanda yake kusa da shi da yana wa gawa sallah na kusa da shi yake jiya ba kawai isnadu sahihun isnadu da isnadu yake kyau to na zo mu ƙara babu kuma lokaci yayi za mu dage a kan wala ta yi salati a janazati bil awqati salata baya halatta a yi sallar gawa a wasu lokuta guda uku shine za mu dage insha Allah wa rahmatu Allah awwal da ku bala yi Allah ya rahmu da wanda kuke ka kuma yana da kuke sarki ya yi mana ya kan nuna mana da ya yi ya ce kaba mu kan manja ya kan nuna mana kariya kariya ya ce kaba mu kan guje maka ina da wala da kula da kyawawa da tsohon da na ɗaukaka waɗanda su yi wani tafiya na addu'o'i na da kai ni Allah ka biya musu bukatu na ma na a ku ya kamata in tambaya tun a gabar ba na son ba da rana in ce muku akwai duniyar mu akwai gurin da aka magana akan mu'allaf ko babu sai ka tambaye duk da sunan tsofaffin amma da da na mai koliya da kai ne saboda haka wannan tambaya ce na tsara muku tambaya akwai goba ku sannan kuma bai kaje eh idan ya zo ne ba bukari ne kawo hadisi mu'allakan ba ka bai da da ku kai ne a zo a cire a yi alama hadisi mun gani ka gane ko kuma hadisi mun gani ya gara hadisi ne ba yawwa to da haka hiza amma a nan hiza idan mutum ne irin wannan hadisan suka zo sai ba ka ga yadda yake ba zai kawo in ba ingantacce ba domin inda yana kare sinadi ba ya bukatar sai ya gaya ma cewa ingantacce ne ko ba ingantacce ba ba irin wannan rubutun to sai sun ba ka bayanin cewa za mu za a dinga mukaddima iya hadisan da za mu kawo ma ingantattu za mu kawo domin ka ga ya cire ma sinadi duk da yin zikir ne zai gaya ma wani ne domin yin da bukari ne rawai ku yin yi mutukar bai ba da jari ba kamar mai gudu na akan tun a farko to ya saka a jari a gudu na akan cewa ya iya bukari da mutum zai ke yi ka fahimta amma wanda ba shi wai zai yi ne ba rawan bukari in bai faɗi gurin ba to ya saka a jari domin bukari yana da littattafai da yawa misali al'adabul mubarak na bukari kuma bai kuma jarabin cewa zai kawo ingantaccen hadisai a adabar bukhari to shi yasa ce cewa rawahul bukhari fil adab to sai an gaya ba ku ne ka fa yi da yau yau amma ka ga inda isnadin da suke na bukhari ko muslim ko sharadin bukhari ko muslim ko sharadin bukhari ko sharadin muslim ai ka ga an kuja fani ma wallahu a'lam na'am alaikum wa alaikum assalam نعم وميتنا أي Bare kuwa, ta isar da mutane jama'a da yawa, ta isar da jariri, ta isar da mace, kowa ya shiga, ta shiga gaskiya, eh bakan da ya yi, wallahu ala. Ba su mutum da zai a zuwa ba ni na ce ba yawa ba ni ne na faɗa ba ina da ta shi ne abin da na faɗa duk abin da yake zuciya ka Allah ya san shi ka bayyana da jago yawa da abin da yake zuciya ka Allah ya san shi saboda haka ne da wannan niyyar kawai ya fi saboda aka ba da kofa cewa kowa ya zo ya hausa ko ya yaransa Allah ya zama wa Allah ya girma godiya na daga daga ubangiji da kai wai ko ya zo da turanci in ba ta ka da rawi sai Allah ya zaka ce wa Allah ne ko yace Allah ya sauke cewa annabi ma tijja annabi ne ma tijja aka kana rawiye ba Allah kuma shi yayi wa tsakanin da Allah yace wallahi bare cewa annabi ma tijja annabi ne ma tijja saboda ko dai da annabi za ku rike cewa ma tijja yace Allah ya sauke cewa Allah ko ko yace to ga ne eh yau da ba Allah ya dade ne Allahumma salli ala Muhammad na saboda da cikin yadda yake dubu da da samun hada ga da kamar da kamar da kamar abin da shi haka na
dan misali da yin kamar rayuwar da su amma shi ga yadda
to kaga an baka ta kawai na gane cewa kar a zo kamar mutum a gaba cewa to an da kai da haka da duk bayanan injiniya cewa kun ga duk karatun da muka yi kusan ya kunshi abubuwa biyu in ka ga dama ka iya cewa abu guda ɗaya a wanda yake da rinki shi ne yana magana akan abin da ya shafi sallar gawa akan sallar gawa muke sannan da ya zo ya bayanin da yake akan addu'ar da za a yi a sallah sannan kuma da kabarbarin da ya gabata a yi sannan a kabarbarin a wanda gaɓoɓi ne ake yin addu'a shi ne karatun malam albani ne yau da ƙarshe sai ya ce kuma idan an zo an gama wannan juya ya za a yi sallama wannan zaɓe shi da tsarin jini da ɗan jini a mun ji daɗin sa kuma za mu rage haka don da muka zo kawai za a yi ta ƙauye cewa gaba ɗaya abubuwan da kuke karatu yau shi ne ya kunshi kuma kaga da ka sani tijiri dan ya san mun fita da kanka sosai mun fita da kanka amma ni ya yi wariya saboda haka mun yi bayani akan abin da yake ya fi inganci shi ne a sallah da mutum yanzu ana yin kabar wani daga hudu zuwa da kabbara ta farko za a ce fatiha zalla ko fatiha da sura ta biyu a karanta salati ibrahimiyya ta uku a yi addu'a ga mawarki wanda sai da walwali ya kawo da salo ko kuma tantar guda hudu wanda annabi ya ya bayar ya ce a rika yi wa mawarki sannan ta hudu sai ma da ya ce ga bayan jin za a yi ko ko ba za a yi ba har wani suka kawo wanda bai bai kawo da wani ƙara su cewa wasu suka ce a ta wuri za ka ce ran bana a jina jikin ya zuwa ƙarshe wasu kuma ta ce jimu kawai za ka yi wasu suka ce ba jirin da za ka yi kawai sallama kai an bayyana da kyau ko a nan albani bai da iskali da yawa amma mun da ya fi kawo iskali shi ne gurin da za a yi sallama biyu da ya zo nan ba ta ba ni ake wasu malamai suka ce saboda a cikin abu hurairar da ra'ayin na yakan mas'ul amma albani da ya zo ya fi karfafa da yakan mas'ul amma da sai da ya ce gai su jibbi su cikin gaida saboda haka ko sallama ɗaya ko biyu duka cikin gaida a lantarki sannan sai ya magana a kan tsara wa mara kasu wa rahmatin lahi wa barakatuhu shi ma da yake yayi ina ji kuma da gobe ne ba da yawo wannan ya yi gaskiya musamman kuma aka zo yin wannan rijiyar rijiyar ya kamata kan za mu rika ilminci karshen mun Allah ya da wannan tunani ne mai kyau kwarai da gaske in ba haka ba za ka ga an ce ya ce da mutane Allah ya da da اللهم اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kuma ka ga bayanin da yake kamar shi wannan bayanin da albani yake dai zai taimaka a gurin wanda za a zuwa ba su minti goma ko a ce minti goma yi bayanin kada amma wanda zai ibada shi zai ke gaya ba kawai e ɗalibin ilimi na sosai shi ne zai zo ya ta fito wanda wani da abubuwa amma wanda zai yake kawai ya gaya za a yi tallakawa da wannan bayanin namu na ƙarshe yake so Allah ya ga lafiya ya ga lafiya Allah ya ga